السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ وفقه لنا بهذا المعذر والتائه بنظرة تأتي لنا بالزفر أيوة دي من أنكم وانا الآية دع الله تبارك وتعالى يي مغنم وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأورثت دا wanda ba su da aure a cikin daga cikinku da managarta daga bayanku kuna da bayi ma ku aurar da su da kuyanginku mata ko dai ku yi sadaka da su ko kuma ku haɗa su da wanda za ku haɗa su na daga bayin ku aurar da su in ya kunu fuƙara'a su ma'auratan idan sun zama talakawa ne yughnihim Allahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga falalansa in dai ba kuma auren ketarai ne akai ba wannan kuma iya karfin mutum Allahu wasiyun alim Allah mai yarwacin falala ne masani ne kuma to dumun goro bayanai akai ya zo a cikin hadisin Tirmidhi daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawwa ya zo a cikin hadisin turmuzi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatun mutum uku haqqun ala Allah wajibi ne akan Allah ba abin da ya hau ya zama wajibi akan Allah amma shi a falalansa ya dora wa kansa a nufin taimakonsu almujahidu fi sabilillahi wanda ya fita ɗaukaka ta hanyar Allah ko kuma duk wani mai kokari shi in an yi ce jihadi ma'ana duk wani kokari cikin kowane aiki na alkhairi sunansa jihadi kitabu shine kawai na takobi ko na bindiga aka ce kitalu kitalu ne kawai na takobi na aka ce jihadi to ya ɗaukin ma'anoni duk wani kokari kokarin neman halattin ka kokarin kaza kokarin kaza to duk jihadi ya ɗau wannan an aka ce mai kitali to wannan shine yakin bindiga yakin takobi yakin kaza kaza wani yana da kyau mutum ya gane shi ba haka ba an caccakuɗa karatu da yawa da yawa da an yi maganar jihadi mutum sai kwashi makamai da kaza kaza kokari aka yi magana lallai shi ma kita na makamin da kaza yana ciki amma shi ne ƙarshe duk in ka ga likita ya yi tiyata sai ya bi kowane hanyoyi ya ga abu ya gagara in dai likita ne sai ya bi kowane hanyoyi ya ga abin ya gagara sannan a ce to dai la hawla ba yadda za a yi sai dai a yi yaƙi kuma da sai dai a yi tiyata to haka duk in ka ga hukuma ko ƙasa ta afka yaƙi ko annabi ya afka yaƙi ko magajin annabi khalifa ya afka yaƙi to sai an bi kowace ƙofa an ga abu da yiwu ba sannan ne annabi na izini zai zo masa daga Allah uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu uzina sannan izini da an ba haka bai tarka ba izini zai saka shi kuma ba fita wajen Allah kuma addini bai yarda da yakin sunkuru ba mutanen da ba su da hukuma ba su da tsari ba su da kaza ba su da gwamnati ba a tsakanin kaza kaza su zama yan yakin sun kowa ya zama yakin sunkuru wannan dan yakin sun kasa ba ta zauna ba kamar abin da ake ciki na duniya yanzu kowa ya zama dan yakin su kuma addini bai yarda da wannan ba duk wanda ya ce zai wa addini aiki ba karkashin wata tuta ba dan sunkuru ya yi addini bai yarda ba kuma dan wuta ne kana so kai wa addini aiki kuma ba ka fi sharaɗin addini ba duk gaba ki da lallai yana da kyau a gane bambancin kitalu da jihadu a gane bambancin sa to duk wanda ya fita kokari da ɗaukaka tabarkin Allah Allah zai taimake shi imma dai ya nasara ya samo ganima kaza kaza in ma kuma ya shahada ya tafi aljanna ina ya tafi aljanna an ce da annabi sallallahu alaihi wasallam me yaki ne yafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fitar da shi da guzurin nasa duk ba su dawo ba shi ya rasu guzurin nasa ma ya kwafi to wannan shi ya duka baki da shi sa wasu malamai abin ya wahala da su yanzu mutan badar har sun dawo da ganima da kaza amma mutanen uhudu ba su dawo da rayuka ba su dawo da ganima ba shi wannan ne badala ce ta mutanen badar duk ga baki da ba za a kawo wannan ka'ida ba to wannan kenan sai wal mukatibu allazi yuridu al-ada'a sai wanda ya ce a daura ma fansa aya nan kaɗan za ta zo wanda ya ce a daura ma fansa ba wanda ya ce a daura ma fansa yana so ya biya a yan tashi a yan tashi to shi ma in dai da gaske yake yi to Allah zai taimake shi to kuma za a iya gane a ƙarƙashin wannan ruwan da suka haɗa wata sana'a ko suka haɗa kulla wani harka dan dai taimakon kai kuma mutumin nan da gaske yake dan Allah zai Allah zai shigar da taimako daga kaza ba ha inji a cikin zuciyarsa ba ko yaudara zai kaza ka dan Allah Allah zai shigar da taimako a ciki to kuma wannan allazi yuridu al-afafa da wanda ya aure yana son ya tsare mutuncinsa ya tsare sha'awarsa ya kame gidansa ba ya yi ne don keta raini ba ba ya yi ne don ya aure gidan wani ba ba ya yi ne don ya fi suwa na suwa ana yin hakan ma ba laifi ka aure gidan wani sosai a san ka a duniya a san ka a gari kaza kaza kaza ba laifi ba laifi ka sabi da mafi kyakkyawa ce kaza yana da kyau ko kaza kaza to amma dai to nan kuma kakka rauni kuma ka tayi Allah zai taimaka a kai ka jawo ka je ka jawo sai kai kokari nan kuma lalle Allah ne ne taimakawa cikin komai duk gaba gida amma dan adam in ya abu sai na umar radiyallahu anhu ya hau kan mumbari zai yanke sadaki cewa dai ya ga dai wahala aure ina zancen sadaki ne to ban yanke sadaki in ce dubu kaza shi ne sadaki ko naira kaza shi ne sadaki duk wanda ya ƙara sai na jefe shi ce su ne sai ta wani tashi a cikin masallaci ce yau kuma abin kanmu ya dawo bayan Allah ya ce wa ataitu mu ilaihin da ke tsara kun ba wa ɗayansu miliyoyi kai kuma yanzu ka ce da to ya ka zama mana bayani kin tsaro mu ji ka zo ke wani sai na wani tsora hannu a ka ita hannu ya awarwara ma da kan kunna ka ji ka ilimi hannu ya awarwara ma da kan kunna ta ji ka ilimi sai na mai da to na bari kowa ya je a wani iya ƙarfinsa kowa ya je a wani iya ƙarfinsa kowa ya san iya ƙarfinsa kowa ya san iya wanda za a zauna lafiya kowa ya san yadda kaza kaza amma kan kaje ka shato babba babban gida mai hali kaza ka zuci za ka kai kuma kai mata kan hancin kai karamin gida irin naka ai ba zai yiwu ba da duka baki da sai dai bai wata ce kuma tana son kuma wannan soyayya tana da wani hukunci na sana daban ko ga ruwa da kake sha ita hakura domin wannan wani abu ne daban duka baki da to wannan kenan mace ita ce fiyayyen taska ita ce fiyayyen wani dukiya ko kuɗi ko me da mutum zai ƙara a cikin kadarorinsa da ya ajiye an hada yakan ajiye waɗansu kadarori ya ajiye waɗansu kadarori tsoron ko ta kwana ko kaza kaza to mace ita ce babban kadara ba wai an wulaƙanta ta bane ita ce babban alheri ita za ta fara gyara ma a yanka daga cikin gida wanda su ne babban kadara ka tana gaba ita rayuwarka za ta gyaru da gyaruwarta ita kaza abubuwa ne gashi nan to bace ita ce babbar taska da mutum zai hada a cikin kadarorinsa da yake ajiyewa na nan gaba duka baki da dabarani ya rawaito da kyakkyawan sanadinsa daga abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu abdullahi bin abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un ma asabahunna faqaqu fi khairar dunya wal akhirah abu hudu duk wanda ya same su an ba shi alherin duniya da lahira ji Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalban shakira duk wanda Allah ya ba shi zuciya mai godiya Allah dan abin da ka samu ka gode wa Allah ma'ana ba wai kanka ka zauna ba ka nema ba kaza kaza amma dai kana nema dai kai zuciyarka a huce abinda Allah ya hore ka gode wa Allah kalban shakira zuciya mai godiyan Allah wani tsanan zakira da harshe mai ambatan Allah kai ne karatun Qur'ani kai ne ilimi kai ne salati kai ne zikirin kai ne a zuciya harshen ka dai ya shagala da ambatan Allah bai shagala da ambatan bayan Allah ba bai shagala da zage-zage da ɓata mutane da kaza kaza kaza ba wannan asalari yake akwai mai harshe mai zikiri akwai mai harshe mai zikirin bayan Allah mun shiga mun gode Allah da ya shagalantar da mu da ambatansa ya shagalantar da wasu mu da ambatan mu ji shekari to duk wanda Allah ya bashi harshe mai zikiri Allah ya bashi alherin duniya da lahira wa badanan alal bala'i sabira da jiki mai haƙuri a bisa bala'i wani ɗan abu kaɗan zai kaga ya dagula hankalinsa ya ya yi kaza kaza wani kuma fiye da wannan yana tare da shi har ba ma ka sani ba yana da takwa din yana kaza mun gode Allah mun ta zuwa da shari'a Ibrahim Haidar rahmatullahi alaihi Allah ya ba mu albarka da shehu muka je da shi a babban asibiti a Abuja Alhaji Abdullahi Nuhu ya kai shi shi aka gwada aka ga jininsa ya hau wajen ɗari biyu da saba'in da wani abu sun a wancan lokaci ɗari biyu da saba'in da wani abu amma na ta kwalwa yana hira aka shiga kaza kaza likita ya ce abin mamaki jininka ya kai irin wannan ana fassara masa amma baka shigo kana ihu ba kana kaza kaza aka fassara masa ya ce ku ce bai san shehu ba. Ku ce masa bai san shehu ba. ya Allah zai shafu zai kai mu wani waje mai imani da Allah mai haƙuri da masayin Allah musa Allah ka dan abu kaɗai ya samu iko Allah ya sauke wannan abubuwa da jiki ne haƙuri ga bala'i to wanda Allah ya bashi wannan ya bashi alherin duniya da lahira wa zawjatan la tarjihu huban fi nafsiha da matar da ba ta neman masa kullum sai ta jawo man halaka a cikin kansa da cikin dukiyarsa ba ta ɗora ma abin da ya fi ƙarfinsa ba ta ɗora wa halakar da dukiyarsa to kai kuma kanka da an ce haka ba kai kuma ka yi sai an ce ba ta da ba shi kenan ga abin kuma ka ke ba ta karamci ne mutum ciyarwa cikin iyalinsa yana daga alamar da ya nuna karimi ne duka baki da alheri ne kwarai daga san Allah ya yarwata mutum ya yarwata iyalinsa kwarai da gaske alheri ne kwarai da gaske wannan kenan wa mali da yawa wani zubin zai zo cikin hankalin dan adam dan adam zai raya daga waɗansu lokaci na daga lokutoci ce saboda wani farkawarsa na tsoron Allah ko wani farkawarsa na bin Allah duk wanda bai farka ya ga yabi Allah ba cewa haka ya fara da sirrin akbar duk wanda bai ga ya dace ya ba Allah ba ɗaya kenan ko ya duba ya ga wani dan me bai duba ya ga wani shi dan me aka yi shi ba dukkan mu wai dan me aka yi kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halittu mutum da aljanna sai dan su bauta mu to madalla ashe dan mu bauta wa Allah yayi mu ko ya duba haka ko to yanzu sai shirin ibada to kuma sai duba ya ga da haka kawai Allah ya faɗa min abu mai sauki ne amma Allah tabaraka wa ta'ala cewa illa li ya'budullah muqli wa wa ma umiru illa li ya'budullah muqlisina lahu ad-din hunafa ba aure su sai su bauta Allah suna masu ikhlasi su tsarkake addini kuma dina ba muqlisina lahu shari'a kuma muqlisina lahu kaza a mu kullu na kuddina yanzu duk addinin hawa uku nan nasa islam iman ihsan nan duk sai kai wa Allah ikhlasi a ciki kuma sai ka zama ba hanafi ba hanafiye a cikin sa ka ka yi tabattul ka yanke komai wa inna ma aduwwun li illa rabbul alamin ka yanke komai sai ubangi tabattul kenan to haka aka hore su to kuma haka aka hore su su yi ikilasi to yaya za su yi ikilasi nan hadara ba ta ce ma ga yadda za ka yi ka yi karagewa yanzu kuma ka je ka nema amma da shi ake nema me ikilasi yin na farko farko yin abu dan Allah tabaraka wa ta'ala ka fitar da komai ka yi ba dan ya ba ka rufi Allah tabaraka wa ta'ala su bai kuma me ikilasi ka fitar da kowa cikin mu'amalarka da Allah har kanka ma ka fitar da ita cikin mu'amala ka da Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'in duka baki da to in mutum ya ga haka sai kwaɗayinsa ta yi ƙarfi cikin ina zai je ya nemo ikilasi din nan suwaye masu ikilasi din nan suwaye suka san karatun ikilasi din nan ba ibada kaɗai aka ce kai ta faɗa ba a'a ne ikilasi inda ibada kawai aka ce mai sai da abu ne mai sauki kowa sai ya kwasa da kaza kaza ina ikilasin nan yake ina ikilas to fa nan fa dole ne kwaɗayinka ya afko ka nemi ikilasi din nan aya sai kuma ayoyi suka goma da ikilas da masu ikilasin nan hawa hawa bin annabi sallallahu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya horo da shi da hannuwa cikin duk abin da ya hana kaza yawa sai bin na Allah bawan Allah magajin annabin nan ka bi shi don ya sanar da kai ikilasi ya mai da kai halaran Allah wata bi sabila man ana bai layya sai karɓar zikiri da izini ingatacce ka dinga yi to duk waɗannan guda uku ka kama su to shi kenan to za su kai ka zuwa soyayyar Allah za su kai ka zuwa ikilasi fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa lisanahu wa qalbahu wa wa za su kai ka wannan to shi kenan to idan wannan ya zo yanzu yanzu da ka da mutum wannan abu ya zo zuciyarsa yanzu yanzu zai dinga neman to yanzu wata hanya ce wanda zikiri zai mai izini wanda ne masu kira kaza kaza yanzu haka ya zo ya karbi hanyar bayan Allah yanzu haka zo ka karbi hanyar bayan Allah ya hau zikiri tare da masu zikiri zuciyar nan ta fi dutse ƙarfi ta fi tama ɗanyen ƙarfe ƙarfi yadda ka san ƙarfe sai makera sun haɗu sai an sa shi a wuta an kaza sannan a kera shi kaza haka zuciyar nan sai ka shigar da ita azara sai kun haɗu da mutane an haɗa kai an yi zikiri da baki ɗaya sannan zuciya ta yi zafi ta zama ƙarfe ta narke sannan za ka iya lankwasa ta shehu radiyallahu anhu ce duk wanda yake zai sufanci ba tare da waɗannan harkoki na zikiri da ake ba irin wannan sufanci na yanzu na wayewa da ake cewa za a yi sufanci na wayewa ka je ka aka waye amma ita zuciya kan ba ta san wayewa ba wahala ta karfe bai san wayewa ba kam sai an sa shi a wuta ya yi ja ya narke sannan a lankwasa shi duk abin da ake so a yi da shi to zuciya ta fi karfe ka za ka zuciya kan da hakan ma da taimakon Allah jibi annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da karfin wajen Allah amma kullum addu'a yake ubangiji ya mai jujjuya zuciya yadda tabbatar da zuciya ta akan addinin ka sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wani ibada da za a ga muna yi kaza in ka ga hadisi ga annabi yayi min yayi wata tafi wannan sallallahu alaihi wasallam to shi ne ga ka karbi hanya bayan Allah ladabinta da yadda ake binta da ya ake yin ta da kaza duk suratul kahfi ta koya ma idan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dinga karanta ta ran juma'a duk gaba da kisar annabi Musa da Khazur to kaza kaza to shehu radiyallahu anhu yake cewa wanda haka ta same shi ya farka daga barcin rafsana a duk wanda haka ta same shi ba a bacci yake kuma ko yana kaiwa yana kawa yana menene ya gama wayewa amma a barcin rafsana yake duk da baki daya kaga sai dai sai dai a hankula to duk gaba to irin wannan wayewar da irin wannan farkawar idan ta samu dan adam din idan bai samu shehi kwararre ba bai bi hanyar bayan Allah din ba da ka'idodinsu da kaza kaza ya ce shi zai shirmo wa kansa sai je shi shirmo shirme hadda duk wanda ya bi hanya bayan Allah ba tare da masani ba duka ba kida tafiyar shi tafiyar kwana ɗaya ko tafiyar minti ɗaya sai yi ta a shekara ɗari sai yi ta a shekara ɗari duka ba kida yana daga cikin abin da zai jajjawa kansa shi gani yake ba za a san Allah ba sai ba zai yi aure ba ba zai ci ba ba zai kwanta ba zai yi barci ba ga kalla ne da ma wanda zai gani wa'annan ne suka kare ma abubuwa alherai da yawa barci aure ci ci sabida kuma filan waɗannan suna da tasiri ga mu ‘yan adam suna da tasiri ga ɗan adam duk da baki ɗaya bacci ne yawa yana da tasiri zai kashe ma zuciya haka ma ci in ya yawa yana da tasiri zai kashe zuciya haka ma auren in ya yawa yana da tasiri zai kashe ma zuciya sai dai in zuciya ta rayu da Allah ta baraka wa ta'ala duk kuma waɗannan sai su ƙara ta duk da baki ɗaya sai su ƙara ta to in mutum ba shi da wanda zai kama hannunsa ya nuna mar ga yanda za a yi kaza kaza shi zai shafo kansa duk gaba gida in irin wannan farka ta sa ko irin wannan farka daga Allah take da za a zo wani gidan da yake ba su kama hanya addini ma kwata kwata ba ba ruwan su ma da shi amma shi in farkawa ta zo masa sai ya dinga neman ina addini yake ya sha wuya ma a yi ta rigima kai ma cikin waɗannan wawayen da aka shiga addini kaza kaza kaza ya sha wuya a yi ta rigima da kaza kaza farkawa daga Allah jibi Allah ya farkar da matar Fir'auna Allah ya farkar da wani minista na cikin ministocin Fir'auna wa qala rajulun mu'minun yahsubu imanahu amma ifan Allah ga wanda kuma Fir'auna sayyidina Jibrilu ya raina Musa sabi shi ko bai farka ba shi ko bai farka ba da dinga ba gida to irin wannan farkawa to in ta samu wanda shi kuma ba shi da wanda zai rike hannunsa duka baki da sai ya dinga ganin a ai shi yanzu zai bar duniya ga baki daya zai bar aure zai bar ci zai bar barci duk ga baki da duka mu irin wannan taro mana sai kuma ka kama lamarin Allah din ka an sa ka sosai kuma ka bi na Allah din ka sai ka awo abubuwan duk ba a wannan suke ba duk ga baki da abubuwan duk ba a nan suke ba ma'ana zai yi ruhubaniyanci me ruhubaniyanci ka bar duk wani aiki na duniya ga baki da kuma ka kauracewa yan duniya duk ga baki da wannan in dai ga mutanen kirki wanda za su kai ka zuwa ga Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala suka sa a gaba to baka shiga daki baka shiga daki akwai alheri yana in kuma aka hargitse Allah bai taɓa hargitar da al'ummar manzon Allah duka ba wanda yake duk an lalace annabi ya ce shine mafi lalacewa duk da baki da Allah bai sa shi ya samu waɗannan mutane ko bai je inda suke ba ko Allah bai tsinkayar da shi ba to ya shiga ɗaki ya fi ya fito kamar yanda in dai za ka iya amfanar da kanka ko za ka iya amfanar da wani ko kai wani zai yi amfanin ka samu to kan ƙasa ya fi ma daraja kan ƙasa ya fi ma alheri a kai ba ka yi amfanar da kanka ba kai ba ka yi amfanar da wani kai wani amfanin ma ba ka iya samu ba roƙi Allah ka kashin ƙasa ya fi ma ya fi ma alheri ka kashin ƙasa ya fi ma alheri to haka in dai ga na Allah duk wanda ya nuna ma hanyar Allah ya nuna ma hadaran Allah wannan ya yi ma nasiha ya yi ma nasiha duk wanda ya nuna ma aiki a'a ai ta buga wudai kaza ai ta asraru kaza ai ta kaza dai kaza duniya dai a tara ta duniya kaza kaza wani ya wahalar da kai ya wahalar da kai duk wanda ya nuna ma sharri ya nuna ma wani Allah ya nuna ma cuta ya nuna ma rigima wani ya harice ka duniya da lahira sai kun ci fada a gaban Allah kai da su duk gaba ki to sai ka bi a cikin waɗannan uku waɗanda ka gani to inda ka samu ga wanda zai nuna ma Allah da tabaraka wa ta'ala kuma ya nuna ma wala tansa nasibanka min al-duka kaman da rabanka na duniya abincinka da iyalinka su malamai suka ce wai likafanin ka kaman da likafanin ka abin da aka ciyar da iyalinka ka ciyar da kai sadaka kai kaza kaza ka to wannan in ka samu mai wannan to haka shiga ɗaki alheri yana nan yi ka haɗa kanka tare da su duk gaba gida kaga za ka gane da ganarwa Allah da kuma shaidar kai ta ji ana cewa in lalle mutumin kirki ne duk wanda ya bi shi ya zo mutumin kirki ya yi kaza ka to shi kai ka dogara ga Allah tun abu ne abu da'awa ce kowa ya iya wani ma ya fi kyan shimfiɗa da kyan mota da kyan kayan jiki da kyan kujeru da kyan kaza kaza abu ne sai sai dai sai dai da tsoron da- da addu'a da kaza kaza kaza to amma galibin bakin mutane shi bai cika ƙarya ba ko maƙiyin nasa ne in ya san akwai alheri wallahi babu wani da shi dai ina yashi amma dai mutumin kirki ne kan an yi kaza ana ko ko lalle mutane ce lalle duk wanda aka ga ya bi shi aka ga ya zama mutumin kirki duk wanda aka za kaza kaza ba duk wanda aka ga ya bi shi ya zama kaza ba duk wanda aka kaza to idan an dai kaji shaidodi kai ma kuma a iya naka hankalin ka ka ɗan yi ƙoƙari dai in dai ka dogara ga Allah Allah in dai kai dogara ga Allah Allah zai kama hannunka Allah zai sa ma taimako ko ba shi din bane Allah tabaraka ta'ala zai kai ka wajen zai wannan zai zama tsari duk gaba ki da Yusuf Malam Farisi haka ya dinga bin jama'a malaman su na nasara da tun daga Isa Salman Farisi amma da ya farko hankali shekarun sa ya farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka riski Annabi Isa ma hakan ya fi shekara 100 a duniya amma yana neman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya bi wani har wancan ya mutu ya zo wajen mutuwa ya ce to ka ga abin nan da kake nema wallahi ba a hannu na yake tafi waje kaza haka dai haka dai har Allah ya tura kisan jejiba radiyallahu ta'ala anhu ba abin da yake nema sai sanayi a zatin Allah wai ne ma'anar wannan wannan abu da sufaye suke rubutawa wai ne ma'anarsa ya dinga bin shehunan su radiyallahu ta'ala anhu sai shehin ya zo sai ce wallahi kai wallahi abin da kai ni ma ban sani ba ni ma ban san tafi waje kaza haka ya dinga har Allah ya sa faila ta bayyana daga wai abokinsa ya zo ya sha faila ta ba abokinsa ya gani ya ɗanɗana abu ya ce Allahu akbar abokina duk wahalar nan da yake a shiga ta ya je ci kai na samu ma abin da kake nema na samu ma abu ya du- ya nuna ma sirrin akbar a shafin farko ya ga amsar sa ki tayi mu tafi yanzu na dawo ta Allah ya mun kofa iyali na bai ce barwa Allah shi take a nan ma yau su duk da baki da me za mu ci akan hanya Allah ya ba mu duk da baki da rage usuli duk da baki da to wannan kenan to amma wanda sai ce zai yi rububaniyanci da kaza ya kaurace wa jama'a ya ga kaurace wa jama'a yana da haɗari in baka da abin da za ka kaurace musu ko abincin ka ma'aikata zai haɓa in baka da sirrin Allah a zuciyanka ka shiga ɗaki ka ƙaurace wa da yanzu za ka zama mahaukaci yanzu yanzu za ka zama mahaukaci don haske da duhu da waye da shaidanu da aljanu da waye za su tarar ma yanzu yanzu ka taku da abubuwa tun da ka ƙaurace za ka samu wayansu abokan kuma su su kuma a ɓoye suke har yanzu yanzu kuma haɗari zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa kwana uku yana azumi ko da yi buɗa baki da bai sahur ba misali har kwana biyar kuma yana da ƙarfin tafiya yana da ƙarfin saduwa da iyalinsa yana da ƙarfin yaƙi yana da ƙarfin ai sai sahabbai suka sama ce kai ko ba yi ina ba ne ni abitu inda rabbi yuqimu ni wa yasqini ina kwana wajen ubangiji na yana ci da ni yana sha da ni to ku ba ba ku dan zo nan ba tukun dai ku bari dai kaza kaza to fa nan aike samu malamai wai abincin na gaske yake ci ko ba sai wani suka ce a lalaba lalaba lalaba infirare wannan na in kana magana za ka ga tana wani motsi tana infirare kuma yana da infiraren sa wani kaza kaza to shi kuma shine abincin aljani aljani yana cin abinci yana cin za ka ci tare da shi amma kai kana cin wannan abincin mai jiki tunda kai jiki ne shi kuma wannan infirare na abincin kanshin abincin na shi kuma aljani shi yake ci shi yake ci dan haka in ba to kuma infirare nan kuma nan albarka take na albarka take da haka in baka ce bismillah kuka ci gobe sai ka zo ba koshi ba kai kana ta jiga kashi shi ko ha yana ta cinye abubuwa din da da haka annabi sallallahu ya hana a yi tsarki da kashi saboda shi kuma aljani kashin da ka ci ka gurgure ka jefar a shara to shi kuma aljani wannan ne abincinsa in firaran jikin wannan abu shi kuma shi zai dinga ci da komai da kaza to ma'ana sallallahu alaihi wannan ma'arifa ta sa da wannan la'afa ta sa ita ta kosar da shi har ma bai bukata abincin zahiri wanda ba shi da ma'arifa wanda ba shi da sanin Allah tabaraka wa ta'ala in ya koma waje da yau yanzu kwakwalwarsa za ta buga saboda kwakwalwarsa ba ta haɗu ta yi joni da manzon Allah din ba a ƙalul a'ala din kwakwalwa babba sallallahu alaihi wasallam shine aqalul a'la din in dai kwakwalwar ka mace wannan joni ba Allahu mu sama tana nan gaban mu in dai kwakwalwar ka mace joni da wannan kwakwalwar ba kace za ka shiga daki kai abubuwa to yanzu yanzu hauka zai in ba a yi wasa sai an bambare ko ba a fito da kai da kaza kaza kuma a ce kuma dan haka to shehunne suke ta shiryawa da haka ko halwa za a baka kar mutumin da bai gwada ba mutumin da bai san kanta bai baka halwa to ya kashe ka a'a sai ya yi ya ce ga abin da ake gani ga maganin abin ga kaza kaza ka zama kar to sannan kuma sun ce ko hakan ma yana da sai da wayansu shekaru da kaza duk suna nan da ka'idodin su da yan asraru to haka ya fasaran Allah ma shehunne din duk suna nan da da ka'idodin su to in ba haka ba in ba ka da duk wayannan gaba gida sai ka shashato wa kanka abin da zaka wahalar da kanka har ma cuta ta zo ta same ka duk gaba ke da haka galibin wa'anda za su rikice ko su haukace kaza kaza za ka ga wani abu suka shato wa kansu ba abin da shehin masanin abin ya shata musu ya ba su ka'ida ba sannan kuma laifi ya dawo kansa sai ya hauka ta zama a kaza kaza ya hauka to wannan wannan duk an jarraba shi an gani wannan kuma har a ka'ida ta duniya ma ba a zo za ka je kyamus ka dinga shifto magunguna kana sha ba sai likita ya san ka'idar ya san ƙarfinka ya san ƙarfin cutarka ya san ƙarfin kaza shi zai baka magani iya lokaci kaza iya kaza to sai lafiya ka samu duk gaba gida to wayanda suka shato kansu sai su ga ba za su yi aure ba kaza sai na bukhari imam bukhari ya rawaito da muslim muttafaqun alaihi da cewa wayansu daga cikin sahabbai su guda uku sun zo sun tambayi matan manzon Allah sa irin wannan farkawa ta zo musu to kuma maimakon su wajen babban shehi sallallahu alaihi wasallam ya nunnuna musu ga yadda za a yi duk da baki ɗaya to kuma kowa ya je ya shato wa kansa shiriya sabida shauki sabida san Allah to sun zo wajen matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan sahabbai guda uku sai suka zo wajen matan yas'aluna suna tambaya mata annabi an ibadatin nabi waya annabi yake ibada ne sallan ma uku bi da aka ba su labari ka annahum taqaluha kamar sun ga kankantar ibada yau shi ai ba ma hada kanmu da shi shi da ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkar Allah ya yafi masa mu ba ai kan mu hada kanmu da shi suka ce suka kankanta wannan ibada fa qalu sai suka ce wa aina na hannu min annabi wa zai haɗa kansa da annabi da mu aka ce magana annabi kan gufira lahu ma ta kaddama an gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubin sa ma ta akara da abin da ya cutarta qala ahduhu sai dai to to yanzu kowa ya shato wa kansa abin da zai iya kan mu daka ta annabi shi an gafarta masa yawa qala ahduhu sai dai ce amma ana amma ni amma ni fa inni usalli layla abadan ni har abada zan dinga sallar dare ba zan yi barci ba yanzu na ɗau wannan alƙawari ba zan ƙara barci ba sallah zan ta yi duk da baki da sai dai zai yi da rana wa ƙalar akabu wani ɗaya kuma ya ce ana asumun dahara to ni kuma azumi zan ta yi babu a baki har mutuwa saboda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana amma idan mutum bai yi ranar idi ba ta ƙaramar sallah bai yi ranar idin babbar sallah da kwanaki ukun nan na yanyana nama ba to bai yi sobu da harba ba wani aka hana ya ya azumi yana da albarka yana da galibin mutane za ga suna ƙoƙarin bare manyan taka ka za yin azumi to sobu da hali ma'ana in dai ka yi hutu ran sallah ranar da aka hana baka yi ba to baka yi saumin da ba wai dai har ranar da aka hana kai saboda ga ka dan samun addini kai ranar to kuma ka shiga gaban mai shari'a din kenan ma ka ji san Allah kenan da kaza to ni zan yi saumin da hal zan ta azumi ba ku da baki wala ubdir ba zan sha ruwa ba da rana amma da dare zai sha ruwa wa qala akar shi kuma ɗaya ce ana atazilin da zani ko ba ni ba mata kuma shi kenan an yi sallama in gaban ya yi damu ma sai a je a yanke shi kuma shi ke nan ruwa ba wa tsada fala a ta tsawata a zan yi aure ba abada ai matan su suka ji wannan magana suka ci to ai a tafi a tafi hadara a je a kai wa manzo Allah ƙara haɗari ya faru har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzo Allah yace antumul ladina kuntum kaza ku na ji an ce kun ce kaza kaza kaza amma wallahi amma na rantse muku da Allah inni la akshakum billahi wallahi na fi tsoron Allah da kuwa ganin sallallahu alaihi wasallam yana kai ba yan ba sallallahu wallahi na fi tsoron Allah wa atiqakum na fi ku kushu'un kankan da kai ga Allah na zahiri da kai wallahi na fi wa atiqakum na fi ku takawa ta zuciya kuma tsoron zahiri da baɗi na fi ku na fi ku sanin Allah ba na fi ku kaza kaza san bauta masa lakin me sai dai cewa ni asumu wa ufdiru ina azumi ina shan sun ce duk in kana so ga annabi yana azumi za ka ganshi yana azumi duk in kana so ga ganshi yana cin abinci da rana kuma za ka ganshi automatic ne sallallahu alaihi wasallam yadda ka zo haka za ka ganshi sallallahu alaihi wasallam automatic ne sallallahu alaihi wasallam wa usalli wa arqudu kun annan ina salloli cikin dare kuma ina bacci ina kwanta Allah ya saba tantance shi annabi da aka saba kumil layla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rasuluka a yanzu dare raba shi bi zaka raba shi bi ko dai kai bacci a rabin farko ka tashi kai ta ibada a rabin karshe ko kai ibada a rabin farko to kai ta bacci kuma a rabin karshe a kuma a kira sallah kai amma dai ka ce ba laifi ka san bacci din ka ɗan rage wani abu a cikin ƙara wani ibada ba laifi ko kuma ka san ibadan ba laifi ka ɗan rage wani abu a cikin ƙara wani bacci nisfa wa an qasmin bu qalila aw zid alayhi wa rasul ai ta uga qur'an ya rasulullah wa rasul fa ana da domin me inna saluki alayka qawlan sakila arifi ba ba ba bacci ya haɗi ta ƙarya arifi ba ya haɗi ta ƙarya kuma sai hamu ba zama ba zama ko ورتله فإنا تنهجي عليك قولا سكينا فكون قلنا وأرقد وأصلي وأرقد إنا صلى إنا فرشا وأحفظ وجه النساء كون قلنا أولا باتا ذكا باكرا فمن رجب عن سنتي دوان دي يكي سناتا أيدينا يكي أحنياتا فليس مني فأنا ومن wannan wannan kamar rajiba an sunnati fa laysa min alhamdulillah ma'ana ta shiga ko ina amma dai ana wajen ta amma dai ta shiga cikin ko ina amma dai ga inda ta zo kuma rajiba an rajiba in ta zo da an to ba ta da kyau da kaza kaza kuma rajiba an sunna sifa ne ta ni to ka gonga wa zawatu aure shi kansa auren ibada ne an ce akwai wani hadisi ya zo ko akwai zunubin da ma su istighfari ma wai ba sa maganin samadi wannan sai dai cikin cikin iyali abin da za ka samu ya to shine maganin wannan zunubin shine ma aure shi kansa ibada ne idan mutum ya yi shi to ɗan adam ya cika rabin addininsa ya cika rabin addininsa zai je wa Allah mai tsarki zai je wa Allah a cikin kyakkyawan hali duk gaba gida in Allah ya yarda za ka je mutane mun gode Allah za ka yan uwa ba wani wanda zai yi tsada ba wani wanda zai yi kaza ko ku kisa ko kaza kaza da kai sha'awar nan ce da za ka tana wahalar da shi ko mutumin kirki da kaza ba ka amma da ya sha'awar nan ce da ta kuma ma ka ya aure kuma shi kenan ya zama kuma gangariya kuma shi kenan ya zama wani kaga ya cika rabin addininsa an karɓa daga Anas radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man razaqahu Allah bi imra'atin salihatan duk wanda Allah ya azurta shi da mace mutuniyar kirki faqad a'anahu Allah lalle Allah ya taimake shi ala shakar dini a bisa rabin addininsa falyattaki Allah fi shakarin baki to duk kawar Allah a cikin shawarar ragowa kuma kamar yi girman mace wajen Allah ita gaba ɗaya ta ɗaura mun addininka duk wani ibada za ta zuwa kuma rabi ne yanzu kuma kuma rabin nan ba za ka iya cika su ba gaba ɗaya sai dai ka iya ƙoƙarinka duk gaba gida shehu radiyallahu anhu da aka yi akwai karatu da ya shehu yake da aliki yake cewa lallai maza cikakku ne har karatu ya zo mata kuma tauyayyu ne ba su cika irin mazan nan ba haka amma namijin nan ba zai hau cikan nan ta asa ba sai da wannan tsamin da zai taka ya hau sai da sai da mace namiji zai hau wannan cikar ba shi kenan sai da aure daga baki da ba wai da an ce wai tawaye ya ce mutum ya wulakanta ta ba a tsamin kare wanda za ka hau zuwa kololuwar daraja da shi to wannan tabarani ya fitar da shi da hakim hakim yace sanadinsa ingantacce ne an kaba daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu abdullahi bin mas'ud yake cewa laulan yabqa min ajali illa asharata ayyam da bai ragu ba a kwanaki na sai nan da kwana goma a ce nan da kwana goma zan mutu a ce nan da kwana goma zan mutu in ji abdullahi bin mas'ud ko wa alamu anni amutu kuma Allah ya sanar da ni nan da kwana goma shi kenan za a tafi a ƙarshen ta wali ɗaunin nikahi ina da ikon yin aure biyu na a cikin kwana goma nan la'atar da wajda sai na yi aure makafatar fitina ta tsoron fitina to shi kuwa me yasa ne wannan ta'adikin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shurarukun indal mauti uzabu a shiraran ku wajen mutuwa gwagwaran ku gwagwaran ku to malamai suka ce me ma'anar wannan hadisi annabi da ya ya faɗe shi wani suka ce i saboda ba kowa kusa da shi ba mace a kusa da shi ile ya je kulle kansa a cikin ɗaki ile mutu ba a san ya mutu har ya wari har kuma ya canza kaga mutuwa ba ta yi kila shi ake nufi kuma iko Allah wannan ta sha faruwa ga mutanen da ba su da wani iyali a kusa da shi ba mutum ya shiga kansa ya rufe turawa yanzu za a ga wani ya mutu ma ba a san ana musamman ko ya yi tafiya ko kaza kaza sai wata rana ma ana duba laburaran ko ana duba a zo a same shi ma ya kyafe ma ya yi komai duk gaba gida a kan tebur saboda ba wani a kusa da shi ba a kaza kaza to muna cewa ba za a yi koyi da su a irin wannan ba saboda ne suna duk basirin nan shi ne yana da salfon din ɗan sanda yana da salfon din asibiti yana da salfon din coci yana da salfon din makabarta din gaba ɗaya da ya ji dubu dubu sai ya buga likitansa to nan da na mota ambulance za su zo su ɗauke shi da ya mutu kuma sai a buga coci kaza cocin su su kuma su ne za su zo su ɗauke shi zai su yi man wanka su tashi a kwata a yi kaza kaza kaza da yawa kuma su za su san makabartar da za a kai shi kuma a yi talfon su kuma can su ne masu haƙa da kaza kaza kaza kaga wannan dan ya koma waje da to amma shi din ma abin ya kai kiloga in sarauta Allah ta motsa kuma kafin ya buga tarfan da zai amake shi kawai ba wani abu duka duka baki da haka ba zai ba zai daidai da mu musulmi wanda muka dogara da junanmu da komai mutum yana da iyalinsa da ya fara wayo Allah dama daga cikin gida iyali za su fara sani da to a shiga fa mai gida kaza sannan kuma mutan gida sannan makota sannan a taimaka yanka komai da ya mutu a ɗauko shi mutanen gari da komai su haɗu su ma wasu haɗa a yi masu jira a ciki da wannan bai ce ya ba mutane ba duk da baki da to shi ta abdullahi ne abu masudi ya faɗi wannan sai hikima aure aure tana da hikima ibada ne tuko tsantsa ko ka gane hikima ko ba gane hikima ba ko dan sha'a ko ba a ibada ne hanya annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sunna sa duk ba masoyin sa shikenan Allah ya kula sai ai to amfanin sa yana dawo mai auren yana dawo al'umma yana dawo wa ƙasa duk ga baki da wanda ba shi da aure shikenan ba shi da tefane ƙasa ba ta samu kuɗin shiga ta hanyar sa ba da kaza amma kuma da yake aure yana tefane yana kaza ya sai kaza ya sai kaza ƙasa tana ta juyawa da kudin ce ba ne da kudin kaza wannan kenan sannan kuma Allah ya san ga yanda ya halicci dan adam in dai zaka ci zaka sha kuma Allah ya sa ma soyayya da sha'awa kuma a cikin zuciyarka da kaza duka baki daya to kowane aure yana daga cikin hanya mafi kyau mafi dacewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa dan adam ya kosar da sha'awarsa ba ya zama kaman buda ba kaman irin ruhubanai na indiyoyi wanda ba a ƙarƙashin addini suke ba kaza kaza yana daga hauka mutum sani da ruhubaniyanci kaza kaza kaza ya daga hannu a ce yayi shekara goma sha shida ko kaza hannun ba a taɓa sauke shi ba hannun ya tsadde a haka ya yi fassuna zuko zuko shi kenan ya zama miziyar mutawa kuma duniya ana zuwa da kyamara ana ta ɗaukar sa shi kenan maimakon yanzu shiga azaran Allah yanzu kuma burgewa ne kuma yanzu ya zama ya zama hoton duniya duka baki da ko kuma wani a ce ai tun da ya tsuguna ne ta tashi ba duka da ko wani a ce tun da ya tsaya ne to duk wannan me ya jawo ko ko a ce ba za a aure ba duka za ka wannan duk ruhubaniyancin cana da indiyoyi da kaza za a ga duk masu wannan ƙarshe ma mutum ya haukace ya ya kaza to wani abu billahi ko kuma su kuma dabbancin yan amerika ba dabbancin yan amerika ko mai lauje ya yanko ciyawa ne wayewa da kaza kaza kazantar ma ta isa to kuma ba wannan ba a'a to shi kuma aure tsakanin wancan da wannan shi kuma Allah sai ya ma hanya ta annabawa hanya mai kyau wanda za ka zamanto ka amfanu ka amfanar duk duk da baki ɗaya ka amfani ka amfanar to yana da wannan ita ce hanya mafi kyau kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kuma yana kawo nutsuwar zuciya nutsuwar jiki nutsuwar da hadisin mace in ta taho shedan zai zo ya kawata ma gabanta in ta ba da baya kuma shedan zai zo ya kawata ma bayanta hadisin musulmi ya rawaito shi da abu dawud da tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ga abin da ya burge shi ko shedan ya kawata maka ko wace shi bai tafo dan iyalinsa kaga ashe dan ka ga wani abu da ya taso ba da hankali ko ya kawata maka ranka ranka kana da yanci kenan an gama ba ba ne tafo dan iyalinka abinda zai kora kama zuwa halaka ya zama kamar halal shi kansa da ta kodin iyalinka to ba ka su kaga aiki tana ta faru to ga shi ka haifi yaya aure shi ne hanya mafi kyau na haifa yaya kuma a dinga dangana yayan nan gare ka wane dan wani shi kuma dan wani shi kuma dan wani in Allah ya su laraba za ka ga mu ne ne kawai wannan bai dawo yanzu ko wanda balarabe in zai faɗi kan in sai ya kusa kai annabi adamu ma shi dan wane wancan dan wane wancan dan wane wancan dan wane kuma da sassala da kaza kaza kaza sai kaga ya kusa kai wanda kuma ko sahabi ne ko ko kaza kaza amma mu yanzu da Allah ne ka kirga uku ko hudu saboda ba al'adar mu bane kaza kaza to aure ya ci ne zai kawo wannan nasaba din da sassala din duk gaba da haka manzo Allah sallallahu ku auri masu haihuwa wa'anda kuke so masu haihuwa zan yi alfahari da ku ranar tashin kiyama to malamai sun ce shari'a dai ta buɗe ma hanya amma iya ƙarfinka kai ka san iya ƙarfinka wanda za ka iya tarbiyyantar da su ka iya shirya su Allah ya taya ka ka shirya su da baki da ka dinga ta har gido abubuwa ba control ba iya cewa ta sai haɗari ya samu duk da baki ɗaya ba da kowa manzo Allah zai alfahari ba da alheri da da kaza to wannan kenan alheri da kaza wannan kenan aure yana da hukunce hukunce wani ya kusan zama dole a kansa wani an so kaza ka wanda ya kusan zama dole a wanda in bai ba zai yi zina to wannan ya zama dole a kansa ko koda da haram zai ciyar ya zama dole a kansa wanda kuma a shi dai daidai ike in ya yi shi kenan ma bai wata wannan in ya samu halayyayi duk da baki da duk da baki da wanda kuma ba ne in ya samu ya in bai samu ba ba komai to kar ya je jefa kansa kuma inda zai zo ya shiga hanyar haram da kaza kaza ya sa wahala ka ya bi dai hanya mai kyau har Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa masa duk da baki ɗaya ka mutu ya je ta kwaso a kuma yana ta alfahari ni na yi kaza ni na yi kaza wannan duk ba ba burgewa ba ne duk da baki ɗaya to amma dai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan hali ya samu sai su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kuma saboda magana sai na Umar mai zafi radiyallahu da ya faɗi ta li abin zawaidi ga wani mutum da ake cewa abin zawaidi shi ya ki aure ka baki ɗaya sai na wani abu zawai ni dai na ga inna ma yau na uka min at-tazawwuj abin da ya hana ka aure ajazu ni ma dai mara lafiya ne kai au fujurun ko ka fasiki ne kana wani kudindine a boye an ba sai na ba ba ka za ka za ko dai ba ka da lafiya ko dai akwai wani mummune da kake a boye an ba ka ba kana namiji mutum lafiya shi za ka ce ba ka yi ba duk gaba gida to kaga inna ma ajazun au fujurun وقال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس yake cewa la yatumu nusfun nasiki ibadar mai ibada sufancin sufi ba zai cika ba ta ya tazawwata har sai ya aure sai wa'anda qur'ani ya coge sai wanda Qur'ani yace banda su wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikaha to wanda ba samu halin yin auren ba to su kare yanzu kuma aiki ya same su ga babban sufanci sai ta yaƙar zuciyarsu sai ta kashe sha'awarsu yadda sai ta azumi hadisi zai zo duk gaba ki daya to sai wayannan su addini ya ce wanda ba su da hali ko ba su da kaza kaza lokacin to wannan kuma shi kuma Allah ya shi to ya kare ya zai ya kare annabi ya ce ya yi azumi wal yasiru min as-sawm ya yawaita na daga azumi duk jama'a masu hadisi sun rawaito shi daga Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab ya ku taron samari man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda ya jira da halin yin aure na sha'awa na to ya yi aure fa inna wa aqaddu lil basar shi ya furin ta idan dan adam wa hasan lil basar shi ya fi kamancewa ga farjin sa wa man la yastati wanda kuma ba shi da iko yi fa alayhi bi sawm to aje ta azumi ya ta azumi innahu lahu waja'u azumi dan dan ne gare shi azumi sai dan zama ba sha'awar da yawa duk da baki daya sai abubuwa da su suka hana tili daga auren duk da baki daya na daga al'adu da waye shari'a ta kan yi shawara a sauƙaƙe su a sauƙaƙa su don auren ya sauƙi duk da baki da sai alheri ya samu a sauƙaƙa su kai kuma kaka da an ce a sauƙaƙa al'adu kaka da an ce iyayen yara mata su sauƙaƙa komai mutum da imaninsa da komai ya ɗauƙarsa ya sauƙaƙa komai ya baka saboda kawai ka gaba ka same ta wahala ba ka ga wulakantacciya ce kawai kai kuma wani in an fita tsarawa sai a fita mafi sau wani kuma in bai sha wahalar nan ba zai ga ai wulakantacciya ya samu shi kuma ya samu wajen da zai mata wulakanci amma an kan ya ga da ƙyar aka sai rike ta yara da to fa in ta tafi kuma kafin na samo wata ba sai an yi kaza ka sai an yi laifi kaza kaza to akwai mutanen kirki da man zauna an dini a nan lantar da kuka yarda da addinin sa da ɗabi'a sa ku auratar da shi duk ga baki ɗaya to kai kuma ka ji tsoron Allah kar a ce an sauƙaƙa ma komai ka aga ka ga ai kalmali yanzu aka ka samu sai ka ka wulaƙanta ta a'a Allah yana nan in ka wulaƙanta ta kai kai kuma akwai wani ƙarfi a saman ka shine na ubangiji tabaraka wa ta'ala to wa'annan irin wahaloli suna daga cikin abubuwan da suka sa aure yawa ga wahalar rayuwa ga an sa abubuwa da yawa a tambobi da yawa ba a ce haram ba ne ba wai shawara ce ake bayarwa sai ga tilin waɗannan atambobi da tilin rigunan da sai wani samu za a amfani da su ba to me amfa a sai farara masu kyau mana wanda za a yi fitar biki da su rabuwa kuma a yi ta siya sai in sallah ta zo a siya sai in sallah ta zo amma ba wace sai an cila waɗansu abubuwa lokaci guda wanda ba za a ba ma an ce ba kyau ba an ce wai shawara ce da wani kuma in da yi wannan ba yarinya ta shiga uku banza ce a wajensa duk gaba ki da to sai a gani to wannan kenan su kuma matan su ma su kame kansu duk wanda zai yi wa mata hudubar shekan ai su fito su waye su watsar da kamun kai su watsar da kunya su watsar da lullubi na shari'a wannan wanda ta yarda da shi sai fuskanta sai tafinta duk ga baki da ta rufe iya wuyanta wanda zai jimla kara to a ce a watsar da wannan duk ga baki da to ya ce ka a aure ki kenan don wannan asarar yake kowa yake da aboki wanda ya yi ƙarfi a cikin makaranta ɗin ya yi jami'o'i ɗin in ka tambaye za ka gaida neman aure a kan wanda bai yarda ya auren a jami'a ba don bai yarda da yan jami'a ba daidai da ba duba amma dai shi ya fi majority shi ya fi tsallan yana ga ɗan jami'a wanda suka ya auri ƴan uwansa ƴan makarantar zai ce ba su da kamun kai gwara dai ne a auri zafi da ta waje mai kamun kai ya shi ya kera sai ya karantar da ita kagan to kuma duk wanda yake ke ta waje kuma ki yi koyi da irin wancan da agogo ma'ana ba wanda za a aura kenan duk da baki da to a yi dai ba a yi shishigi can ba ba kuma a yi sakaci can ba ba a yi takunkumin afghanistan ba kuma ba kuma a yi sakacin amerikawa da da kaza kaza ba a shi mu al'umma manzon Allah wasaɗan waka ja'alna mu ummatan wasaɗan mu tsakiya tsakatsaki ba shishigin kaza ba ba kuma sakaci ba tsakiya ne a tafi duk gaba gida to wani yana daga cikin eh, abu da kuma kai din in Allah ya hore to ba laifi ka wadatar da iyalinka ba babban sadaka wanda za ka yi ta a baka lada kuma ka ci daɗi sai irin abin da ka kwaso wa iyalinka sadaka ce babba kuma ga shi kai kaci iyalinka ne ai ko ba sadaka dole ka kawo musu to amma kuma Allah ya karɓa sadaka kuma ga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ya baka lada a ciki dan haka akan wannan cewa mata kuma su kula da nutsuwa da lullubi na shari'a kyakkyawan ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa hadara ad-dima ku da tsiran kan juji fulawa ta kan juji ko kuma za a ga juji saboda wannan takin da wannan kashin da wannan waye sai ya ga fulawa ta fito mai kyau a kai ko koren ciyawa ta fito mai kyau amma ba a kan ina take mai kwakwa ko ko kasashen da ba can gonaki ake kai masai ba yanzu ko akwai kasashen da kofar gida za a zo a yi rami kofar gidan mutum za a zo a yi rami a kwaso kashi cikin gidan a zo a zuba a ciki to saboda wani da ka sai a kawo fari da rayi a zuba mafiyar da ke nan ma sai a kawo fari da rayi ka ga waje mai kyau ka fari da rayi ka je ka taka yanzu aka san kashin fari da rayi na abu billahi to haka bishiyar kan duji fulawar kan duji koran ciyawa na ta shar amma ba kan duji ne duka ba gida ko kuwa mubiyar su fari da rayi tabga tana amma ba mujallal akan kaci ne ba a'udhu billahi to haka kale kale ne ni sai na fi san mai kyau ni kaza kaza Allah ya sa akwai kyan hali mai kyau da kyan hali alheri ya samu ka samu mai kyau da kyan hali to alheri ya samu har kuma kuwa a dan tsuran kan juji ko farin rayanin kan matsayi ai kuma kaga abin samu wato Allah ya ce ka shedin ku da wannan ila ya rasulullah aka tawo wa ma kudara utama da bimani me koren kan juji tsiran kan juji kala almar'atul hasana kyakkyawan mace filman bata soya a waje na banza ko kuma mai mummunan hali ga kyau dai amara mummunan hali to ai ba ka je ka auri dai gashi nan amma mai kyakkyawan hali gara kudin ya fitar da shi sai kyakkyawan zama kyakkyawan zama aure abu ne da ake yin sa har abada shehu Umar Abdullah yake cewa shi dai aure karshen ta inna lillahi kuma ya karshen aure ba kyau farkon ta da yake kyau kuma wanne ne in ma dai kukan wayewa an mutu in ma wayewa an rabu duk aure haka yake in ma kukan an mutu ko ko in ma kukan an rabu to zaɓi ɗaya kai zaɓi kukan an mutu ma duka baki ɗaya bayan an rai da kaza kaza yanzu duk gaba ɗaya mu nan ƙalla ne wanda bai tarar da kakanninsa ba sai ga tsohuwa da tsoho tsoho kakanka a ce kuma tun lalle tun lalle aka kawo ni gidan kakan amma har ƙarshe suna nan lafiya kalau don dai ana su yi tashi hankalin kila koyon kaza kaza ba amma dai ya zama auren zobe da ake cewa auren danko mai albarka mai ke sun yi hayyafa har ma suna maje tsofi ne dai ga sunan dai ga kaza ikon Allah ma ko mijin ya riga rasuwa ƴan watanni kaɗan kuɗin shekaru ga ita ma ta bi shi duk ga baki ɗaya amma yanzu Allah ne ga wannan aure Allah ne ga wannan aure ba wai ba mu ba akwai wanda zai za a ce an tafi an tafi an tafi an tafi har abada saboda sassafa abubuwa duk da baki ɗaya da rashin kaza da albarka to dai a dawo da wannan duk da baki da aure alheri ne so ake da goma eh kaza to kyakkyawan zama kyakkyawan zama shi yake kawo yake kawo nan abin da ya dace akan miji bayan sadakin nan bayan ciyarwata ta wajibi bayan adalci tsakanin mataye in mai mataye da yawa ne duk da baki daya to kuma ya girmama matan nan tasa ya ɗauko ta ya kawo ta darajarsa in ba sarake ne ita ma yanzu ta zama first lady a ƙasa ya ɗauko ta ya kawo ta darajarsa ba da wulaƙantawa ba da girmamawa duka baki ɗaya da kyakkyawan abu Ahmad bin Hanbal yana cewa mata a cikin gidanta sarauniya ce a masarautarka kakka ce za ka ɗora wani a kanta to ka jawo a kabata ba wata basara ba wani basara ke ba wani mai mulki da zai yarda ta zo ka ɗora mar wani a kansa kuma a masarautarsa a zauna lafiya sai yaƙi ya faru to kai ma kakka ɗora mata wani a kansa ba dai bi dai ka mata wa'azi kai kaza in kaga za ta ɗan bauɗe a yi wa'azi a dare ta daga baki da amma haka san masarautar ta ce kakka raba ta da yan uwanta kakka raba ta da dole ta je biki na je ka'ida dole ta je barka dole ta je kaza kaza wani lokacin ba ka so ma ba dole saboda in ka hana ta ita ma ma'ana ba za a zo mata ba kenan kakka raba ta da yan uwanta kakka dora wani abu akwai abubuwa wajen abin bin hanbali ya fitar da abubuwa wajen guda goma da ka'idodi wanda kakai wa mace ɗaya daga ciki ya wannan wannan yana daga ciki masarautar ta ce kai kan kana ƙarƙashin masarautar sai dai shafa da talakar sarki ya sa yanzu yanzu a kaza to da girmama ta da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan mu'amala duka baki ɗaya ta sanyaya mata rai da kyakkyawan yabo mutane ne wanda ya kalma ka ta yaudare su da kyakkyawan yabo da kaza da haka Allah ya wa'ashiru hunna bil ma'ruf fa in karhitum hunna fa sa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan ku zauna da su da kyakkyawan zama kila in kuka ki su ma ya zama kuma alheri yana ciki ka je ka auro wata ma ita ma zuciyar ta ki to shi ke nake ta wahala idan ka hakura shi kenan in ba ka can ma inda ka hango ofis an kwana biyu shi ke sai a yi barambara can ma inda ka hango an kwana biyu a yi barambara sai ka zama kawo ala kaza duka baki ya wannan kenan ka girmama ta duka baki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akmalul mu'minina imana mafi cikan mu'mini imani hasanuhum khuluqan mafi kyan su dabi'u in ba za a gane kai wani sai an ga kyakkyawan ɗabi'a ka wa kiyarukum zaɓaɓɓun ku kuma a cikin ku mutane ko yana so a ce shine zaɓaɓɓe to ga annabi ya faɗi zaɓaɓɓe kiyarukum lil nisa'i zaɓaɓɓun ku ga wajen iyalin wanda sabbi ba ta iya yarda ta rabu da shi ka samu wani sabu abu kaza to wannan shine zaɓaɓɓe kuma girmama mace dalili ne na shi mijin cikakke ne wulakanta ta dalili ne namijin ba kowa ba ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akrama hunna ba wanda zai girmama mata illa karimu sai mutumin kirki sai mutumin kirki datta ku ne datta ku kaza kaza wa ma ahana hunna ba wanda zai wulakanta su illa laimu sai la'ananni wanda bai san daraja kowa ba duka baki duka baki da ba wanda zai kaza to wannan kenan da akwai kisosinsu da yawa da yawa da kaza wani wanda da ya ji ya ɗansa wani abu ya kauro ɗansa a cikin gida shi kenan ya fito duk mata kaza ne ya kunduma musu zaki sai uba ya ce haɗa haɗa uwarka ya haɗa haɗa uwarka ita ma haka take a cikin gidan nan ka ya haɗa haɗa uwarka da kaza kaza da duka baki ɗaya radiyar lalata shawar yau yana zaune tare da iyalin ko saboda alajiya Allah ya rahmace ta ba mu albarka da ya mace sai aka za a ga masa sau da araba suna da su ma a kafar su gashi nan kana nan da kace yi da araba suna su cikin gulma ta da aka amma ban da mata ita ce a da hamma da yi sai ku dubo ka girma masu za ka jiba annabi yana annabin Allah yana wanda ba kamansa wajen Allah yana wanda ya je al'arshi yana da kaza kaza kaza amma je da ya girmama iyalinsa har an rubuto mana gudunsa da sai da Aisha da hirar daransu ya ba su labari ma wata rana annabi ya ba matansa labari ma har ummu sallama ce ko ta ce wannan hadisi ka ka annabi hadisi qurafa da rasul ayyubi abun gaban tasuniya sai ba tasuniya bane gaskiya ne an yi kaza sallallahu alaihi wasallam duka shi ma ya zauna sai da Aisha ta ba shi labarin wani mata goma sha ɗaya da suka je gidan biki kowace ta ce kar kowace ta koya sunan mijinta kowace ta dinga ta faɗi mijinta eh ce ni miji na kun ganshi na idan da kala asada wai za ka raga fahada ni miji na ya shigo gida zaki ne ya balta kwano ya waye ya zaki ya fada har ya mutu da alade ne masu maza ya ta kaka shi ba ya da kowace sai kuma bai wa Allah ta a ai miji na na gode Allah ya turke min tumakin tatsu nono hatsi a rumbu kaza kaza ya sa hannuna ya zama mai kiba duk na cika na zama dai masha Allah ya kula da ni ya kula da ƴaƴana ya kula da kan wallahi ban buƙatar wani sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ne wannan mijin ke kuma a wajen ki Aisha Abu Zarata da Ummu Zarata ko annabi sallallahu alaihi ni ne haka ni ma da Allah ya ji kyakkyawa kamar yace to wallahi ni ne wannan dan shi ma haka zan sallallahu alaihi wasallam dinga dinga ba kiya wannan kenan da kiyaye su da tare musu duk wannan yana daga cikin abubuwa mai kyau da karantar da su ya karfin ko ka sa wanda zai karantar da su karatu dai na abin da za su yi amfani da shi cikin addinin su da lahirarsu da kaza ba suna ba to da kowanne haka ne yana daga haƙƙin mace akan mijinta ta bi shi cikin abin da Allah ya da shi ta fifita shi a kanta da komai ɗinta hakim ya rawaito daga sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha na ta ce na tambayi manzon Allah ta ayyun nasu azamu haqqan wa inna mutane da suka fi girman haƙƙi alal mar'ati a wajen mace waye ya fi girman haƙƙi a wajen ta annabi ya ce zawjuha mijinta a yanzu yan mijinta ce ko komai na mijinta ne tunda dai ya karɓo ta daga gidan mahaifansu da komai komanta ya ba a ce ya yanke tsakaninta da su ba amma dai shi ya fi haƙƙi. Ƙalar sai sai da ta to fa ayyun nasu a zama haƙƙan ala rajuli to shi kuma namiji waye ya fi haƙƙi a kansa manzon Allah ya ce uwarsa shi kuma uwarsa shi kuma isa fi haƙƙi a kansa da kaza to yana daga haƙƙin mace da kaza bin mijin cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala an kawo daga Abdulrahman dan Auf yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallat almar'atu khamsaha idan dai mace ta sallaci biyar dinta wa sama shaharaha ta azunci ramadananta wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta wa ada azwajaha ta mijinta kila da hadkulil jannata ranar kiyama za a ce mata shiga aljanna min ayyi abwabi jannati shi ta kowace koma ta ga dama hatta koma masu azumi din nan da muka ce rayyanu ba wanda zai shiga mace mai bin mijinta bai san za ta shiga tana ba da mutum da za a gaya wannan ranar tashin kiyama idan zai sai na abubakar da irinsa magadansa falalarsu ta kai duk inda suke so za su shiga ta kofofin duka wani amma ne a gaya mutum wannan da zaɓi bayan muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai mace wanda ta yi wannan ta sallaci biyar ɗinta idan tana da ƙarfi ba haila take ba ta azunci ramadananta idan tana da lafiya ba shayarwa ce ta hana ta ba ko ciki ya hana ta ko dai abu yawa wa hafiza farjaha ta kiyaye farjinta sai ga mijinta wa ada azwajaha ta mijinta kuma ila da ila la hadu kulli jannati sai ta wata shiga aljanna min ayi abwab jannati shi ana mai sauki mai wuya mata su zauna mun ai shikenan ko ce ya aljanna da haka sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam tun matan kauye yan aljanna duk gaba ki ga gun Allah da wahalar maza sai an yi tsitsika sai an yi daka sai an yi daka sai an yi kaza sai an sai an je an yi roro sai an je an yi kalma wata da haka tare da mutum ba ta kaza ta ɗaya cikin goma wani ake kace za ka ba wata yan birni wala ya dai alam ya dai alam to kowace ma yan birnin ma ta yi kokari duk da baki yadda ga abu mai sauki salloli da azumin ramadana da kiyaye farji da bin muci shi kenan ya aljanna ce ta kofar da ta ga dawa ma ta shiga rawa ma Ahmadu wa Tabarani Ahmad da Tabarani suka rawaito shi sai sanar da ita ga abin da Allah ya sanar da shi in kuma ba shi da lokaci kaza ya sa mata wanda zai ko kuwa akwai inda waje ne mai kyau da tsaro da killace kai ta tsoro ta karanta a can ba komai duk gaba ki sai ado yana daga kyau yadda ita ma take ma ado kai ma kai wa matarka ado bilkuhuli ka sa kwalli in yana daga cikin al'adar ku bai zaman to da ka za a ce dan launi ba ko kaza kaza ka sa mata kwalli to kuma ko a cikin gida dai wanke babi din yana daga al'adar ku kunshi kamar indiya ko kaza kaza kaza to kuma kai kunshi idan baya daga cikin al'adar ku akwai wani abu da dan wani kuma ba al'ada bane kuma adam ma kai zai zama muni zai zama sai zama muni abin da zai zama mai ado a wajenta wa dibu ka dinga sa turare kaka zauna da wani kaka sa turare sai na ya ce babban turare ruwa ko ba ka da kudin siyan turare ka dinga wanka babban turare ruwa in sai na ali duka baki da kuma ka dinga sa kaya mai kyau ko ka dinga shiga mai kyau ko ka dinga mai kyau dai duka baki da kada yadda ka kawo masu kyau masu shiga mai kyau a cikin gida kai kuma ka ki duk yana ka da hankalin da wajen su kenan duka baki da sai su ce al'aura bace ta su ce al'auranta iya yadda shari'a ta Allah ta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين to ko da dai da matan annaba ake to ta shiga da matan ma duk da take son sutura da kaza ta yi haka ga na su can mun faɗa wannan sura da muka sunin tsaye idan duna su wanda ya zuru bina bi kumuri hinna ala shiyubi hinna duk gaba gida وقال تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بغولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كما يدعى مكرم zinarsu abin da ya bayyana a gare su kamar yadda aka faɗa fuskanta da abu da kuma yadda zai malamai suka faɗa banda tsohuwa banda kaza shi ma mijin yana daga kyau ya yi ado ga matarsa to can adanta ne kwalli su jagira su waye dai abin da awo manyan sha'ufin hilyati yanzu wanda yake rayuwa a cikin ado mace a cikin ado take rayuwa rayu ado ibadarta ne ga hadisin da muka karanta na Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ban tsoro da ingantacce ne amma duk da aka ji hadisi ne ga baki daya wanda ba ta yin kunshi ba ta sa kwalli idan ya ce wannan wajen Allah ba kunshi ba kunshi ba sa kwalli santa ne ne to kaga wannan abun tsoro ne lalle wata to kai ma namiji kuma shi ma Abdullahi bin Abbas ya ce yanda take ma ado kai ma kai ado gare ta duk ga baki daya ya daga cikin sazobe turare asuwaki kakka bar bakin kana cin goro ba wankewa duka baki da ko kuma mutum ya ci ko ba wankewa wari yana daga abu da yake sa mutum ya nesa da da mutum asuwaki sa tsinke duk naman da ko abincin da ya shiga karkashin haƙori a sa wannan tsinke na toothpaste ake kuma tsinken sakace kallal suna a sassakace naman da yake da dan ma Allah ya samu ba masu cin bane ai da abin da ya ba kyau ko ka gani yawa to da a cire shi da gaba da cire yadda dauda duka baki na daga aski mai kyau gyaran gemu gyaran fuska gyaran waye da gashin da ba shi da amfani na ƙarƙashin haɓa ko na kaza duk a gyara shi duka baki daya mutum da ya zama mai kyau shi kansa an ga ta ina son ga kuma masu kyau sallallahu alaihi wasallama ba wai ma na su kyau sai ko fara ne ko a kyakkyawar shiga ma da kyakkyawar abu ma zai saka zama mai kyau duk gaba ki da ina so ga al'umma ta masu kyau da kaza jibi ma da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ba na son mijina a raba mu annabi ya ce wani mummunan hali sai ka ce wallahi mutumin kirki wallahi ya rasulullahi wallahi mutumin kirki to lafiya ni da wallahi ganin ni sanne cikin abokansa na ga dai bai dace ya zama miji na ba zai ga sai aiki ya samu maza ko kyakkyawan kama cikin abokai da kaza kaza ya nade za ta gani to da kan gwara gwara ne ko dai ba kuma dai ba a fi ba an zama daidai duk gaba ka annabi ce to zaki mai mata gonarsa me ya baki sadakin ce gona zaki mai mata wallahi ina kasa annabi ce ba sakar da kowa Allah hana shi da babansa ba duka ba shi da yana da da kyau yin ya jefar da wani gashin da ba shi da amfani tsarki yanke farce wanke kaya yin kyakkyawar kama yin kyakkyawan shiga diresin mai kyau duk da baki daya akwai kuma akwai adon samari yana akwai adon da tijai shi ma yana nan akwai adon da kuma da tijan da samari duk sun yi tarayya a cikinsa yana daga abin da da tijai da samari suka yi tarayya a cikinsa alkhatin sa zobe sa zobe mutum mai tsaye dan samu dan zobe mai dan kyau da ya dan sa a hannunsa bare na azurfa azurfa tana da wani sirri a jiki da duk wanda ya sa ta za ka ta ƙara mai kyau ta ƙara mai kwarjini ta in tsoho ne ma sai ta ƙara mai kyau shi ma a ƙofar nasa in yaro ne ma shi ma wani sirri ne na Allah a cikin azurfa mun ga daga shehu na mu shehu kwace kwace Allah Allah duk zoben da ya gani a hannunka ko wani ne zai ma tsawa ka cire ba zai ga tagulla wani tagulla ja in mutum dan bori ne kai can ba sa azurfa ai ga azurfa a ce sai ma yabo sai ka za a mutum ya yi zoben azurfa mai kyau in ma mai ɗan dutsen in ma mara dutsen ne mai kyau dai duk gashi nan wani ya tsoho da yaro wannan dai adalci ne duk gaba ki da kuma ya isan wa matan nan tasa ko da da shan magani ko da da shan magani ne to ya isan mata ya wajen likita ya faɗa kuma ko da da shan magani ne ya isan mata da kar ya tura ta zuwa zina da abubuwa da yawa dai na aure dan wannan dai ya isa sharhin wannan aya da Ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa. To,
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين الذين لا يجدون نكاحا وإن بساموه أوريبا أي ما ينكحون به أبن لا في أوريد شيء مما هذه ندك صداقي وأنا فقط نتشير وباس لإتا to su kame an zina ga barin yin zina ki ta kokari ya tahidu fil ifati ya ta yin kokari cikin kame kansa da tumbuke sha'awarsa yanzu mutum yana azumi abu ne mai sauki mai wuya a wayan yanzu kana azumi ka san yadda za ka kare sha'awarka ba za ka yi ta idan ka ga wani abu saboda kai bata to yadda kake karewa din nan a yanzu lokacin da kaga bayan azumi kare shi haka in Allah bai hore ma abin da za ka aro sai dai kuma in dole ta zo kuma duk mun yi maganarsa a suratul mu'minin ka dafla al mu'min da an yi bayanin sa nan wajen da gaba kida to su yi wato su kame gaban da na so inda ba samu wannan ba hatta yudnihum Allah ha Allah ya azurta su yi wasu alaihim Allah ya yalwata musu min fadlihi daga fadlarsa yayi tuhuna sai su aure sai kame su kame zuwa da lokacin da Allah ya yalwata musu suka yi shikenan
والذين والذين يكتبون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتيكم والذين يكتبون الكتاب wa'anda suke son ɗaura fansa a cikin bayinku mu yanzu da ba mu da bayi sai mu ga kamar ba mu gane wannan ba ma iya gane wannan karatu saboda ba mu da bayi ba za mu bayi ba to amma kafaɗar da suke da bayi kuma har yau aya mu kama tana nan a kansu to wallazina wallazina yabtaguna kitaba wa'in bayin ku da suke son almukataba ku daura musu fansa ina so ka gaya mun nawa zan je in tara ma ka yanta ni sai da dama fiyan sai ko gadan sai duk gaba gida in gode Allah wannan zamani yana da wani alheri yana da yana da alheri yana da sharri bari ma alherin sa ya ya ya wa duka baki da kawai mutum yana tafiya wani yazo ya bige shi gaba da shi ba ko kwayaki yanzu kawai a zo a bige dan ruwa a daure wanda aka daure kai a je a je haka turawa suka zo suka dinga yi ko kuwa irin na a kwashi mutum a kai sa America ma da baki da ko kana so a mai da su bayi ma su ka duk gaba ki da to to to mutum zai iya cewa to siyasa haka yi na je kuma ga aiki na wato yanzu ni kam ina so ka gaya mun abin da zan je ta dan kan ta aiki ba adadi gaya mun nawa kake so in tara ma in fanshi kaina ce to yau kawo miliyan kaza in ka kawo miliyan kaza na yan taka to wannan ne ya tsaguna kitaba al-mukataba aura fansa min ma malakata imanukum abinda hannunku ta mallaka min al-abidi na daga bayi maza wal imai da ƙwarƙwaro da bayi mata kuma to fa kati buhu ku ku ku daura musu fansa da kanku ce a sai dai ka mutu kana aiki goshi za a sallame ka a ba komai daura ma fansa din duk gaba ɗaya kai ya ce kuma ya gaji da kai ya bige ka ko kuma ya sama dafi a cikin wani abu duk gaba ki da shi ke nan ka daura ma fa kati buhu ku daura musu fansa din in alimtum fihin khaira in kuka san amana da gaske suke yi in shi ne khairan din ana wala in kuka san amanar su wa qudratan alal kasb kuma yana da ikon da zai je wannan kasuwanci ne wannan surun ya kawo abu shi ne kawo masa sai to ba da biyan kawo kaza in ya kawo shi kenan a yi ta takarda a rubuce da komai da shaidodi da da komai wa atuhum ko in alimtum wa atuhum amrun lissadati wannan horo ne ga su shugabannin wa atuhu min malillahi allazi ataku ku dan taimaka musu da wani daga cikin kudin Allah da ya ba ku kudin hannunku na Allah ne tabaraka wa ta'ala to ku dan taimaka musu ma'anar ku taimaka musu ya ma'ana ku rage musu wani abu ka ce ya samu miliyan masalan ya yi ta kokari ya yi ta kokari ka ga kokarin sa ka kokarin sa ya kawo dubu ɗari bakwai da kayan to ya ga na ya ji ragowa ka yi kokari wallahi shine wa atuhu min malillahi allazi ataku ku ya musu wani daga cikin kuɗin duk gaba gida ko kuma wannan horo ne ga musulmi duk gaba gida duk musulmi kunnan su hukuma kunnan ta yana nan duk inda ta ji an yi haka to kuɗin Allah da yake hannunta na baitul mali idan da baitul mali a gari ko kuma kuɗin fetur ko kuma kuɗin ma'adani dai da aka samu a ƙasa wanda na 'yan ƙasa ne duk gaba gida cikin hukuma ta ba abin da za ta yi aiki da shi ta yi kaza kaza kaza to kuma abin da za ta taimaki 'yan ƙasa da shi to Allah yana nan ya kakkasa shi to yana daga cikin abin da za a taimaka da shi irin wannan to yau kuma ce nawa aka daura masa a ce an daura masa a ce to kai ne mai shi kudin sa yanzu kamar kaida gashi da ya kama duka baki da in kuma ba wannan hukuma mai wannan bai tunal da kaza kaza to ai kuma musulmi suna da zakka suna da zakka suna da ado wanda ba ne shi suna da abubuwa da yawa to inda kwamatin da suke tara zakka ko kuma shi wanda idan zakar a hannun kowa take to shi wani zakar idan ya ji ga irin wannan ko kuma wanda aka ɗora a hannun sai ya ji ga irin wannan ko da za a dunkule sai a dunkule a bashi saboda musulunci yana son yanci yana son mutum ya zama mai yancin kansa don ya bi Allah ya duk da akwai hadisi akwai mutanen da Allah yake ninkawa lada yake ninkawa lada guda su uku ne wanda Allah yake ninkawa wanda yake kan wani addini ya bari ya shigo musuluncin nan na daga addinai wanda da addinatai ne yana abu to yanzu yi tukun kifilai ne min rahamaci Allah zai dinga ba su lada biyu biyu muku ayan addinin lada ɗaya ɗaya saboda wancan da ya bari ya dawo ya dawo wannan mutumin da ya sai baiwa ya ƴanta ta kuma ya aure ta shi yanzu lada biyu biyu Allah zai dinga ba shi lada biyu bawan da yana bautawa mai gidansa kuma yana bautawa ubangijinsa in ya gama bautar mai gida ya gama kuma ya dan samu kamar lokaci ya bauta Allah ya Allah la dadi zai dinga bashi yanci alheri ne kwarai da gaske duk da baki da to su yanzu mu'mine ce ko ku taimaka musu ko atu min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyan Allah wanda ya ba ku ولا تكرهوا فتياتكم على الابتغاء إذا أردنا تحصنا لتبتغوا أرد الحياة الدنيا wato tafiya ta yi tafiya kamar ma an manta wai akan mai aya ta sauka sura ta sauka gaba akan wannan mai sharri Abdullahi bin Ubay bin Salul da yawa sai da Aisha sharri da Hannatu da duk waɗanda suke tare da su to shi ne ba aya ta biyo shi shi ne Khadisi mijin Khadisa mijin Khadisa ba annabi sallallahu alaihi wasallam to ana tafa kuma to ana sai kuma hukunci ma ya zo daga Allah sai hukunci ma ya zo daga Allah to yana daga halin abdullahi bin ubay bin salul yana da kuyangi mata wanda ya ajiye suna ta zina suna kawo ma haraji suna kawo ma albashi duk suna ta suna abu to Allah tabaraka to iko Allah sai aka samu an yi rigima a gidan wata ta ce ta wallahi ba ta ci gaba da wannan aiki ba ta ita kuma wallahi dole ne saboda in ba haka ba sai ta biya shi kuɗin sa kaza da abu to sai Allah kuma ya karkata ka wa ana abu wala tukrihu fatayatukum ko wala tukrihu wala tukrihu fatayatukum kada ku tilasta ku yankinku ana libigai abu sakaruwanci ko ko in aradna tahassuna in suka so kame kai an ce wannan suka so kame kai kaman ba hu- ba hukunci a kai ne. ko ba su so ba shi ke nan sai dai tazna ko bai so ba ai hukunci da haramun ne duk gaba ki da kar ka ajiye mata wanda za su dinga kawo ma har- haraji da kaza kaza wanda zina suke yi duk- duk gaba ki da to ta abubuwa in suka so abu wala tun kun kakku tilasta musu duk alal biga abu sakaruwanci in aradna ta hasuna ta abubuwa sharrul hirati mafi sharrin sana'a alkasabu bin zina tsururi da zina wanda shine mafi sharrin sana'a kana abdullahi bin ubayy tun da ya tabo gidan sarki daga zike nan wayan qur'ani yayi shi ke ta zan kado shi duk da kai mai hali iri kaza kai mai hali iri kaza zaka sai dai shi kuma qur'anin da daga tsarkakakke ne zuwa tsarkakakke zuwa tsarkakakku dole magana za a ga hukunci ne ma magana ce mai kyau ma kamar ba wanda ake magana da abokin faɗa ba ba shari za a yi ta kwaso masa duka ba gida to wannan kan abdullahi bin ubay inda hu jawari abdullahi bin ubay yana da kuyangi yusilu hunna lil kasab yana aika da su sururi min anfusina da kawunan su izina kenan famta na ana wahida sai ɗaya ta halu min hunna daga cikin su tuhibbul afaba tana son kame kai فأكرهها سيجد التاتا فنزلت هذه الآية sai wannan aya ta sauka to kakku in sun so wato kare kai din nan kakku tilasta musu likaftahu dan ku nemi bi ikrahin da wannan tilasta musu din kuma aradal hayati duniya wato jin dadin duniya dan wani jin dadi na duniya wanda zai kare duka baki da nazalat fi abdullahi bin ubay wa man yukrihunna duk wanda aha ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور to duk رحيم wanda ya tilasta musu fa inna Allah ubangiji min ba'di ikrahihinna bayan an tilasta musu din nan ga hurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ga wanda aka tilastawa din matar da aka tilasta mata kama ta aka yi na aka yi ta kasar waje aka je aka mai da ita karuwa bayan da za a yi ta ci bayan da za a yi ta sha sai da wannan idan ba sai ba za a iya harbe ta idan ba sai ba za a wasu kenan sai a saki yana kan wanda ya kata ita tana da tsarki wajen Allah ba ta da abu tilasta zina hawa hawa ne abin da zai halatta an an tilasta a yi tsoron in ba ta yi ba za a kashe ta tun da in ba ta yi ba za a kashe ta to ta yi yanzu inna Allah ga fura ita kan ba ta da laifi kwata kwata laifi yana kansa yana kansa shi ne tsoron ko ba za a yi mata dukan da za a lallata mata wayansu wurare a nakasta ta a nakasta ta bare a fafasa mata fuska mata ba za su abin da ya taɓa mata fuska ta da kaza kaza to shi ke nan kai har yau dai yana daga cikin an tilasta ta eh, duk da ba ba- ko ko in mace za a yanke mata wata gaba za a yanke mata yatsa ko za a yanke mata harshe da abubuwan ta dai da gasu za a ga fina-finai suna nuna ko ko a yanke mata nono ko a yanke to ta yi har Allah ya kawo mata mafita har Allah ya kawo mata mafita yanzu alhaki yana kan wanda ya sa ta yawa amma wa ammar qatlu fala wani sun ce wannan na masa ne amma kai namiji bayan da za a ci da sata to Allah ayi hali shi ma namiji ne yana tsoron azaba idan ma ne inda ya duk wanda za ta faru shi kenan ga ga shi na to amma wani ya ce kashe wannan in ba kashe za ka kashe hakura ya kashe ka ka tafi ga Allah amma ba wani dalili ba wani tsoro da za a baka na in ba kashe ba za a kashe ka ka kashe to akwai laifi amma ko an ce za a kashe ka in ka kashe shari'a ba ta halatta ma eh, ka kashe ba Eh, sai dai ka bari eh, a kashe sai dai koti da waɗanda suke yanke hukuncin kisa da karaka su duka wannan shari'a ce sai musu izini shi kuma an ce banda ɗan wanda hukuncin kisa ya hau kan dan wanda hukuncin hukuncin kisa ne ya hau ba banda kai amma ɗan bai halatta ya kuma ko hukuma ta ce za ta kai shi ko za a kore shi da ake da a kore shi ba shi da damar ko ya ce ai ka'idar shari'a ce ka ba dai kan ubanka ba bari wani yayi saboda girman eh, mahaifi shi nan bai hal- bai halatta sai ga duk da baki ɗaya ba to kaka ko an ce ka kashe wani in ba haka wala a kashe ka ba zai su kashe ka aljanna ka tafi duk da baki ɗaya to amma barin sallah a ce kakka yi to shi kuma wannan ko ba a ce za a kashe ka ba ko dukan da zai nakasa ka kaza to shi kenan kakka yi bari tsakar dare ko in baya nan ko iliya a zuciyarka ka yi shi kenan har Allah ya baka wata huda shi ko ba ko ba a yi magana kisa ba amma dai akwai duka akwai shan wuya ka to kakka yi bari in an je wani waje ka yi ko kuma Allah ya baka wata mafita ka kusa daga hannunsa ka kusa daga hannunsa kaza kaza kai ko yana nan a kididdige ba haka ake zaune karabuci ba shari'a ba duk da baki ɗaya to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu barka Allah da shi gode hadiya da salatu fati an
Alhamdulillah